أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السابق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau takwas ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ali imran wanda a karatunmu na jiya mun karanta a aya na goma sha hudu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗin zuyyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min az-zahab wal hujjati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf dhalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu innahu husnul ma'ab a wannan aya tana bayyana iyakan abubuwan da su ne kawace-kawace na duniya duk abin da ake kai komo a cikin duniya a kai na mulki da rafahiyya da alfahari dukka sun takaita ne akan waɗannan abubuwa da muka karanta su muka fassara su a jiya amma ubangiji a ƙarshen ayan ya ce wallahu indahu husnul ma'ab a gurin Allah da akwai kyakkyawan makoma wanda ya tanada wa muminai wanda ya fi matan duniya ya fi gidajen duniya ya fi dawakan duniya ya fi abubuwan da duk yake cikin duniya ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbi basharin qatt wato abinda ido bai taba tunani bai taba gani ba abinda kunne bai taba ji ba abinda a zuciyanka ma baka taba tunanin akwai wannan abu ba to Allah ubangiji ya tanada shi a cikin aljanna Allah ya tanada shi cikin ni'imominsa wanda yanzu ubangiji zai faɗa mana menene ya tanada wa muminai wanda wannan abun ya fiye musu abubuwan da aka kawatar musu na soye-soyen duniya da matan duniya da sauransu a aya na goma sha biyar Allah rahma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
قل أو أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله أبنجي يكفي waɗannan abubuwa da aka lissafo wadda aka ce muku zalika mata'ul hayatid dunya to kul awa unabbi'ukum wato istifhami ne Allah ke ke yi ashe bazan ba ku labari ba da khairin min zalikum da abinda ya fi muku duk abubuwan nan na rigingimin duniya da jin daɗin duniya lallai ubangiji yana da abinda ya fi duniya ya fi abin da ke cikin duniya kuma duniya ba komai bane a gurin ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da a ce duniya ta kai kimanin fiffiken sauro gurin ubangiji to kafiri ba zai sha ko kurɗi na ruwa ba duniya ba komai bane shi yasa Allah ubangiji ya ba makafiri ya ba wa musulmi kowa ma wadda Allah ubangiji ya ga dama yake ba shi kabila da kazanta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu duniya la'ananniya ce abin da ke cikin duniyan ma la'ananne ne Allah ya la'ance shi sai dai zikirin Allah wa ma walahu da abin da ya jibanci zikirin Allah ubangiji yakan duba muminai ne ya duba masallatai ya duba bayan Allah sai ya fi kan mutanen duniya sayyiduna ali karramallahu wajhahu yana faɗi cikin wasu baitocinsa annabtu tabki ala dunya wa qad alimat inna as-sa'adata fiha tarku ma fiha a kullum rai tana kuka akan duniya tana jin radadi akan duniya amma bata san inna as-sa'adata fiha tarku ma fiha rabo na samun lahira shine ka rabu da abin da ke cikin duniya kali ka nisanta da shi ka bar duniya tun kafin ta barka ka nisance ta tun kafin ita ta nisance ka sabila da duniya ba a taba samun wadda ya lazimci duniya ya cika ma duniya alkawarin ta ba face sai duniya ta ba shi amsa a tafin hannunsa lokacin da zai mutu zai shaida haka karara to Allah ubangiji yace da akwai abin da yafi alkhairi daga dukkanin abin da aka ambata su a baya lil ladina taqaw amma ga wanda suka ji tsoron Allah aka tana da wannan Allah ubangiji ya faɗa mana su wane ne almuttaquna a farkon suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ودنن ود الله أبنجدي يفتيس سوني ود سكي دزوران الله نسكا تنتنشي تسامو ونن أبند أبنجدي زي فتعمنا أولن آية للذين اتقوا عند ربهم waɗanda suka ji tsoron Allah suna da sakamako a gurin Ubangijinsu. Sakamakon shi ne jannatun tajiri min tahtiha al-anhar aljannatai wanda wannan aljannatai ɗin korama yana bibiyan ƙarƙashin wannan aljanna ɗin. Ma'ana ruwa ya yi dajiya a ta ko ta ina a cikin aljanna ɗin. Khalidina fiha kuma aljanna ɗin idan an shiga ba a mutuwa. وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله أبنجي يا تانا دام سماتاي مطهرة وندا أكثر كيسو باسو جنين الآدى نحيضا باسو جنين نفاسي با ولكذنتا أبكنسو سجلا دا الجنة با أبعين جدا الجنة با أبتاري الجنة با أياو الجنة با أدتباب دودا الجنة أبنجي يا تانا ديش ميدومين كوي مؤمني يهوتا shi yasa mutum baya da wani hutu da jin daɗi sai dai idan ya mutu Allah ya saka shi a aljanna shi yasa kullum rai tana tsoron mutuwa tana tsoron mutuwa to idan ba a mutu ba yaya za a shiga cikin aljannan da ubangiji yake faɗin ya tana da wannan aljanna ga muminai ashe shi rayuwar duniya shine hijabi wanda yayi ma mutum wato ya lullube mutum tsakaninsa da ainihin rayuwa na dawwama wanda babu bakin ciki babu wahala babu kunci duk abin da mutum yake so da akwai a cikin aljanna aka ce wani ba yahudi ya yi tambaya ma abu sufiyan ya ce zan maka tambaya akan addininku annabinku ya ce a cikin aljanna allah ubangiji ya tanada ni'imominsa da nau'o'in kayan cin abinci daban-daban amma kuma duk abin da mutum ya ci ba zai yi bayan gida ba ta yaya za a yi wannan ya ɗauko a hankalin mutum abu sufiyanu ya ce to ai wannan abu mai sauƙi ne a hankalinka ka auna ka gani lokacin da aka halicci jariri a cikin mahaifiyansa kafin ya fito baka san yadda yake ci ba baka san yadda yake sha ba shi dai yana karɓan ci da shansa daga gurin ubangiji ne kuma baka san yadda yake yi ya yi bayan gida ba to haka a aljanna wato ci da sha ɗin duka daga gurin Ubangiji ne kun faikunu kuma babu bayan gida kuma ni'imomin Ubangiji duka ya tare shi a cikin aljanna idan aka ce aljannatu shine lambu wani wajen da duka a cikinsa da akwai shuke-shuke koraye da akwai kayan marmari daban-daban akwai tufa akwai duk abin da rai yake tunani ana ce mishi aljanna wato duk wani wajen da ke ɗauke da ƙawa na shuke-shuke shine ake ce masa aljannatu to aljannatu akwai aljanna ta duniya wadda manzon Allah ma ya ce aljannan salihi shine ya samu mata saliha الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة كوكما ماتا صالحة أو نقول الجنة ني ومؤمني الدنيا to kuma akwai aljanna a gurin malamai muhaqqiqai wadda wannan aljannan ne Maulana Shehu Ibrahim Saulaha yake faɗi cikin a qasida kunatiriya wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuld bila buhtani iz annani khalifatu tijani madad Mustafa al-Wara al-Adnani Shehu Ibrahim ya ce wanda ya ganni kuma ya so ni lallai yana cikin aljanna ba tare da ƙarya ba ba tare da kokonto ba wannan baiti ya ta da shakka da kokonto a cikin zukatan mutane da yawa wasu ba su san menene baitin yake nufi ba wasu kuma munkirai ne wanda ko sun san me yake nufi sai sun yi inkari domin su tayar da shakka da kokonto a zukatan amawa amma magana ne da ke fili wadda Sheikh Atiku daga cikin almajiran Maulana Sheikh Ibrahim ya yi littafi na musamman akan fassarar wannan baiti din wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli bila buhtani wanda ya so ni kuma ya gani to yana cikin aljanna ba tare da ƙarya ba wasu daga cikin sahabban Maulana Shehu Ibrahim suka ce Shehu Ibrahim ya yi wannan kasidan ne a da'iran zikiri an yi da'ira ana zikiri Shehu Ibrahim ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani wanda ya so ni kuma ya gani yana cikin aljanna sahabban shehu Ibrahim suka ce ai ubangiji kuma ya ce a duniya da akwai aljanna ko kuma manzon Allah ya ce hilaquz zikiri wajen da aka yi da'ira ana zikiri dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kamar yadda yake cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu idza marartum bi riyadil jannati farfa'u idan za ku shige kuka ga dausayin aljanna ku tsaya ku yi ciwo sahabbai suka ce wa ma riyadul janna ina ne dausayin aljanna manzon Allah ya ce hilaquz zikiri yanda aka yi da'ira ana zikiri to ashe Shehu Ibrahim da yace wanda ya ganshi a wannan da'ira ana zikiri yana cikin aljanna ya gaskata fadin sayyiduna rasulullah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama a wani kaulin kuma kamar yanda Maulana Sheikh Atiku ya tsawaita bayani yace aljannan ba ana nufin aljanna ne na jannatul khuldi wadda kullum ake faɗa wato ake faɗa mana shine za a tarar da shi a lahira ba ana nufin jannatul irfan ne ma'anan jannatul irfan shi sufi sufi ne kawai ya san kansa idan kai ba sufi bane kar ka ce za ka yi magana akan rumuzu na sufaye kar ka ce za ka shiga maganganun sufaye ka ce za ka na musu naƙadi ba tare da ka san menene wato kalmomin da suke amfani da shi ba menene ibaratu nasu ba tare da ka sani ba kada ka yadda ka tsinka ciki Shehu Usman ibn Fodiyo ya tsawatar akan haka a cikin Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'a ya ce wanda ba kashi ba wanda ba sufi ba kada yayi tsinkaye cikin littattafan sufaye domin kada ya ga abin da yake karfin hankalinsa na ilimi ya musanta ya halaka to dan haka jannatul irfani shi sufi yana da wani itikadi a zuciyarsa tun kafin a mutu yana da wani aljannan da ubangiji yake bance shi da shi tun kafin a mutu wannan kuma ba sufi ya kulla haka bane ko ko ya yadda da haka bane a sharada na kansa ya kulla haka ne sabila da manzon Allah ya ce duk wanda ya zauna a wani waje yake zikiri ko ko wanda ya je da'iran da ake zikiri ya zauna to yana cikin aljanna to ashe tun kafin a bar duniya ma da akwai aljanna kenan wanda mutum zai iya shawagi cikin wannan aljanna din ballantana kuma abin da ke cikin ma'arifu na sufaye wanda mutum zai samu fana'i ya samu karewa ya samu gaibuba ya samu rashuwan kansa da kansa cikin alamin duniya ya narke cikin ma'arifan ubangiji ya samu shuhudi wannan shuhudi shine mutum ya bar ganin samuwan komai da komai ya tabbatar da samuwan Allah ta'ala ba kuma wai mutum ya ce komai da komai Allah bane a'udhu billah Allah ubangiji kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a'a mutum yana ganin duk wani abin da ba Allah ba to yana karɓar rayuwa ne daga Allah duk wani abin da ba Allah ba zai mutu ya ƙare sabila da shi fararre ne mu da fini Allah ubangiji shi kaɗai ne samamme sai ya samu al'unsu cewa cikin sanin Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, wannan kuma hadisai da yawa sun yi ishara akan irin wannan fana'i din kuma manya-manyan malamai sun yi magana akan irin wannan fana'i din yana cikin hadisul qudsi wadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan na so bawana in kan zama jinsa kamar yadda yake cikin hadisin Imam Muslim kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi yabtashu bihi wa rijluhu alladhi ورجله الذي يمشي به ولئن سألني لأؤتينه ولئن استعاذني لأؤيذنه dan zama jinsa na zama ganinsa na zama tafiyarsa na zama amma ba wai bawan ya zama ubangiji ba a'a bawa in zai yi magana zai yi magana da abin da Allah zai yarda da shi in zai ga abu zai kalli abin da Allah ya yarda da shi idan zai je guri zai je gurin da Allah ubangiji ya yarda da shi duk tasirifin bawan ya koma cikin ubangiji to wannan jannatul irfani din ma'arifa ne na sanin ubangiji da shuhudin ubangiji a zuciya ta hanyar da alwari datu haske na ubangiji datu na sauka a zuciyan suna raya wannan zuciya din shine ma'arifa to shine jannatul irfan wanda maulana shehu ibrahim yake nufin wa man yuhibbuni wa man yarani wanda yake so na kuma ya ganni da idon sa ya yadda ya ji dariƙa ta to fi jannatil khuld yana cikin aljanna madawwamiya ta ma'arifan ubangiji bila buhtanin ba tare da karya ba to Allah ubangiji yace a lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar waɗanda suka ji tsoron ubangiji to Allah ya tanada musu jannatun aljannatai tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah da mata masu tsarki da kuma yardan ubangiji a wannan yardan ubangiji Allah ubangiji yana faɗa mana a a wa ridwanu minallahi akbar yardan ubangiji ya fi girma inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wa ladhikrullahi akbar to a wani wajen Allah ubangiji yana cewa yardan ubangiji ya fi girma wannan yardan ubangiji din shine abu mafi tsada abu mafi girma wanda ya fi aljanna din girma kamar yadda ya tabbata cikin hadisin al-Imam Muslim radiyallahu anhu ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu ko hadisin Abdullah ibn Abbas ya ce bayan an kai yan aljanna aljanna an kai yan wuta wuta ‘yan aljanna za su na godiya ma Ubangiji akan ni'iman da ya ba su, suna cewa mun gode ma Allah da ya cika mana alkawari, a wani ruwayan kuma aka ce za su je gaisuwa ma Ubangiji da godiya ma Ubangiji su je fadarsa tare da manzon Allah. Sai Ubangiji ya tambaye su, shin kuna son na ƙara muku ni'iman da ya fi aljannan da na ba ku? Sai su ce, ya Ubangiji, yanzu akwai abin da yafi wannan aljanna din sai Allah ya ce musu kware akwai abin da yafi wannan aljanna din shine yardana halaltu lakum ridwani na na lamunce muku yardana falan asqata alaikum ba'dahu abadan bayan wannan yardan ba zan sake yin fishi da ko ba har abada shine ubangiji yace wa azwajin mutahharatun wa ridwanun min Allah da mataye wadda suka tsarkaka da kuma yarda daga gurin Ubangiji wallahu basirun bil ibadi a wannan aya na wallahu basirun bil ibadi akwai alwa'du da alwa'idu a ciki basirun bil ibadi zai saka ma bawan da ya aikata aikin nagarta da aljanna basirun bil ibadi zai saka ma bawan da ya kauce ma doron shari'a ya bi hanyar halaka Allah zai saka masa da wuta Allah ubangiji ya tsare mu Allah ubangiji ya kiyaye mu na'am
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الله أبنجي ينا سفن تودنا المتقون إن kamar yadda a baya Allah ya siffanta mana a warratikuna fil ilmi wadda suke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al mi'ad to waɗannan almuttaquna da Allah ubangiji ya tanada musu aljanna yace idan dai sun ji tsoron Allah sun samu wannan takawa miza ta takawa wadda ita ce babban mizan da take nuna darajar mutum a gun Allah to ga abin da su masu tsoron Allah suke cewa alladine yaquluna sune waɗanda suke cewa rabbana innana amanna ya ubangijinmu mu dinnan mun yi imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar Allah ka tsare mu daga azaban wuta shi mumini a kullum ba wani ranan da mumini zai zauna ya ce yanzu kan na iso na samu yaƙini ni din nan bana da wani matsala wato ba sai na bauta ma Allah ba ko ba sai na nemi gafaran Allah ba kullum shi mumini shi salihi yana nuna tsantsan kaskancinsa gurin ubangiji yana nuna shi din nan mu'tarif ne da laifukansa yana ganin shi mai laifi ne ba wani ranar da zai ga cewa shi din nan tsabtatacce ne baya da laifi a'a kullum yana jin kansa cikin zalla yana jin kansa cikin hudu'i da khushu'i da kaskantar da kai da hadaran Allah subhanahu wa ta'ala to Allah yana faɗin muminai su ne wanda suke cewa rabbana innana amanna ya ubangijin mu mu nan fa mun yi imani da da kai ya Allah mun yi imani da manzanninka mun yi imani da littattafanka mun yi imani da mala'ikunka kuma mun yi imani da ranar alkiyama. Faghfir lana ya Ubangiji tunda mun yi imani ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar Allah ka tseratar da mu daga azaban wuta. Sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu yana cewa za a ce zan ji kafa na ɗaya yana aljanna to ba zan amince cewa ni dan aljanna bane sai na ji ɗayan kafa na ya shiga cikin aljanna na ji duka na ina cikin aljanna to nan zan amince sabila da Allah ubangiji yana faɗin wala ya'manu masara Allah illa alqaumul kafirin illa alqaumul kafirun ba ni amincewa da shirin ubangiji sai mutumin da yayi asara wato ubangiji da ke ce ya gafar ne ga shi ne gafarin zunubi ne da irin ayoyin da Allah ke nuna cewa duk girman zunubi Allah zai gafarta shi qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to kada mutum ya sakankance yayi ta aikata laifuka ya ji tsoron Allah kullum yana ganin cewa shi din nan ko dan aljanna ne shi ko dan wuta ne shi ma'ana ya zauna ma bainal khawfi war raja a tsakanin tsoron azaban Allah da kuma kwaɗayin rahaman Allah amma an fi son raja'i ya fi yawa ma'ana an fi son kyautata zato ga ubangijinka ya fi yawa Allah ubangiji yana cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khaslatani laysa fawqa fawqahuma min alkhair shay husnu adh-dhann billah wa husnu adh-dhann bi ibadillah wa khaslatani laysa fawqahuma min ash-sharr shay su'u adh-dhann billah wa su'u adh-dhann bi ibadillah dabi'u guda biyu babu wani sharrin da babu alkhairin da yafi su kyakkyawan zato ma Allah da kuma kyakkyawan zato wa bayin Allah kullum kana jin cewa Allah mai gafara ne Allah zai gafarta mun ya ji kaina wato an fitar raja'in ka ya fi yawa shi yasa suka ce ayoyin raja'i cikin alqur'ani su guda bakwai ne a su guda tara ne amma ayoyin tsoratarwa daga gurin ubangiji tahwifi su guda bakwai ne wannan ke nuna abinda ubangiji ke fadin cewa tun kafin ya halicci sammai da ƙarshe ya tabbatar da cewa shi ɗin nan rahamansa ya riga yi kusinsa. To ko ko da yaushe mumini shine wanda zai zauna cikin alkhawfu ma bain alkhawfi war raja Allah ubangiji yana son ka tsorace ma azabansa kuma Allah yana son ka kaunaci rahamansa Allah yana fadi ana inda zanni abdi bi ni din nan ina nan yanda bawa na yake mutuna to kullum muminan nan su suke fadin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana ya Allah ya ubangiji mu dinnan mun yi imani ka gafarta mana zunuban mu wa qina azaban nar Allah ka kiyaye mu daga azaban wuta na'am as-sabirin
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Allah ya siffanta waɗannan muminai da wasu alamomi wanda wannan alamomi su ne suka sufantu da shi as-sabirina su dinnan masu yawan yin hakuri ne wannan hakuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sufan hakuri yayi kusa zamo annabta kuma wannan hakuri da ya zamo shine mafi girma a cikin halayen sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallama shine tsantsan hakuri ne dan haka mu'minai suna da sufa irin na hakuri as-sabirina masu hakuri ne akan biyayya ma Allah masu hakuri ne akan sabon Allah as-sabru kashi biyu ne akwai as-sabru ala ta'atillah akwai as-sabru ala ma'siyatillah hakuri akan biyayya ma Allah duk abinda Allah ubangiji ya fardanta maka to kai hakuri ka bi Allah akan wannan abu idan ka bi shi Allah zai cika maka ladanka inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin Allah yana cika ma masu hakuri ladan su ba tare da wato an tauye musu ba ko an kidanya ba kazalika akwai as-sabru ala ma'siyatillah sabon Allah ne kana ganin wannan sabo idan kai zaka samu jin dadi na dan wani lokaci to kai hakuri akan wannan sabo din ka bi Allah Allah ubangiji zai baka ladan mai hakuri idan kai hakuri akan saba masa as-sabiruna yana daga halayen mu'mine su masu yawan yin hakuri ne was-sadiqina su masu yawan yin gaskiya ne gaskiya yana daga cikin manya-manyan sifofin da ake gane mumini da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin ingantaccen hadisi a iyyakum alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar ولا يزال الرجل يسلك ويتحرى يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا manzo Allah ya ce na hore ku da gaskiya sabila da gaskiya yakan shiryar da mutum zuwa ga albirr albirr nagarta mutum ya zama nagartaccen mutum wa innal birra yahdi ila aljanna nagarta kuma takan shiryar da mutum zuwa ga aljanna wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirda don kwatanta gaskiya har sai an rubuta shi shi siddiqi ne a gurin Allah manzo Allah ya ce na hane ku da ƙarya kabila da ƙarya takan shiryar da mutum zuwa ga fajirci fajirci takan shiryar da mutum zuwa ga wuta mutum bai gushewa yana ƙarya yana ƙarya har sai an rubuta shi shi makaryaci ne a littafin makaryata idan aka rubuta mutum a littafin siddiqai to duk abin da ya faɗa ko makiyinsa ne ba zai ce ƙarya bane makiyinsa ma zai tabbatar da shi mai gaskiya ne kazalika idan an rubuta mutum a littafin makaryata to duk gaskiyan da zai faɗa ba za a yarda da maganan ba sai an samu shaidan wanda zai wato wani wanda zai yi shaida akan maganan mai gaskiya amma duk sanka da mutum yake yi idan dai aka rubuta ka cikin littafin makaryata zai ce wani ne ya faɗa amma kuma ka san wani maganganunsa ba ba maganganu ne wanda suke da gaskiya ba to gaskiya yana daga cikin halayen sayyidina rasulullah yana daga cikin abubuwan da tun kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen Makka suka yi shaida da shi wa manzon Allah sukan ce masa as-sadiqul amin as-sadiqul amin as-sadiqul amin mai gaskiya amincacce mai gaskiya amincacce kuma har bayan an turo manzon Allah sun kafirce da shi sun yadda shi mai gaskiya ne sun yadda shi mai gaskiya ne domin sukan dauko amanan su amanan kayan su su kawo wa manzon Allah sukan dauko ajiyan su su kawo wa manzon Allah lokacin da suke ce masa mai boka ko mai sihiri ko makaryaci to a lokacin suke lalubowa su dauko amanan su su kawo wa manzon Allah idan ba mu manta ba a kissan hijiran manzon Allah sayyidina rasulullah ya bar sayyidina ali ibn abi talib akan gadonsa da niyan ya mayar da alwada'i'u amanoni da ajiyan da aka kawo masa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama don haka gaskiya yana daga cikin nagarta abdullah ibn abbas yace mafi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi cikin halaye annabi ya fi kin ƙarya annabi baya son ƙarya annabi baya son ƙarya yana son mutum ya zama mai gaskiya ya zamanto Allah ma ya kasance wani annabin sa cikin annabawa innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabi'a mai cika alkawari ne kuma manzo ne kuma annabi ne to haka ake so mutum ya zamanto mai kwatantawa wajen gaskiya cikin maganganunsa gaskiya cikin imaninsa gaskiya cikin ayyukansa yaya za a yi ka zamo mai gaskiya cikin imaninsa gaskiya cikin imaninka shine ka tsarkake zuciyanka da cewa ba wani abun bauta sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne to wannan ka samu gaskata gaskiyan imani a zuciyanka to yaya za ka ka zama mai gaskiya cikin ayyukanka Allah ubangijin nan da kai imani da shi ya hana ka wasu ayyuka waɗannan maharimullahi ne kuma Allah ya ce kada ka keta su to ka kiyaye waɗannan maharimullahi din ka zama mai gaskiya cikin aikinka kenan ka aikata awamirullahi ka zamo mai gaskiya cikin aikinka kenan yaya za a yi ka zamo mai gaskiya cikin maganarka duk maganan da zaka faɗa ya zamanto maganan tun daga zuciyanka ya fito har kan harshenka ba wai ka faɗi maganan a bakinka sannan zuciyanka bai bai gaskata wannan magana da kake faɗi ba shi yasa yadda ake gane mutum shi sufi ne na gaskiya ya zamanto sara'ir man safa lillahi sara'irahu ya tace asiransa ma Allah ta'ala ma'ana abin da ke zuciyarsa shine kofin din abin da ke bayyanawa a zahirinsa as-sabirin was-sadiqin masu tsananin haƙuri masu tsantsan gaskiya wal qanitina masu ibada dan yana daga cikin ɗabi'un mu'minai yawaita yin ibada kamar yadda zamu ga haka cikin halayen sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah abidi ne tun yana karami alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakaza nujaba'u kaman yadda al-musayyi ya faɗi annabi ya saba da bauta ya saba da ibada tiflan tun yana jinjiri wa hakaza nujaba'u haka duk mutanen da aka zabe su suke da irin wannan nagarta din manzon Allah tun kafin ya cika shekarun annabta yake tafiya yayi khalwa a watanni wata ɗaya wata biyu manzon Allah yana garu shira yana bautan Allah ta'ala yana tsantsance ibada ma Allah ta'ala kuma bayan an turo shi a matsayin annabi kuma an masa bishara da cewa shi ba zai yi laifi ba idan ma kuma shi ne laifin ne an yafe an ce masa dai shi dai annabi dama masu ne ba mai laifi bane amma idan aka samu dan runtun da yace a'a ya ce yayi kuskure to tun kafin ma yayi an ce an yafe ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا to Allah ya ce an gafarta zunuban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka manzon Allah yana tsananin yin ibada sayyidatuna Aisha ummul mu'minina alaiha salam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ibada har digadigansa sai sun kumbura sai sun kumbura kafafuwan manzon Allah wato tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bautan Allah subhanahu wataala a ciki sai da tuna Aisha ta ce ya Rasulullah ka sauƙaƙa ma kanka Allah ya gafarta maka me yasa kake daura ma kanka nauyi manzon Allah ya ce mata ta yaya ba zan zamo mai gode ma Allah ba tunda Allah ya ce ga abin da ya mun sai na gode masa wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid idan kun gode zan kara muku in kun kafirce azaba na yana da tsanani to haka Allah ya kuffanta mu'minai ma kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil afkhari hum yastaghfirun da daddare baccin su dan kadan ne bacci kadan suke yi da daddare sannan kuma su tashi bil afkhari da asuba suna neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce, Aswabiri na wasfadiƙina, walƙanikina, walmunfiƙina masu ciyar da dukiyansu domin neman yardan Allah ta'ala, masu ciyar da dukiyansu wa miskini da maraya da wadda ke cikin mawuyacin hali, masu ciyar da dukiyansu domin neman yardan zatin Allah ta'ala. Yana daga cikin abubuwan da wato al'umman yanzu suka halaka da shi shine riya da ya cika cikin ayyukansu riya ya cika cikin ayyukan mutane duk duk kankantan abin da mutum yayi na neman lada wanda Allah ubangiji ya ce idan kayi infaki ka bayar wa bukaci ka bashi ajiya ne man zallazi yuridu Allah qardan hasanan amma sai kaga a wannan lokacin duk kankancin abin da mutum ya baya na taimako sai ya sa an dauki hoton abun an tura a social media kowa da kowa ya gani yayi idan shinkafa ya raba a azumi zai sa a dauke shi a hoto a tura gani nan ina raba shinkafa buhuhuna idan wani tallafi ya bayar na marayu ko kayan marayu a dauki mutum ana yadawa idan dai har mutum shi ya nemi a yi wannan yadawan wallahi tallahi ba ya da lada ranar alkiyama Allah zai ce ka tafi gurin wanda kake musu aiki don su gani su biya ka ladan aikin da kai a nan kan ba za ka samu wani sakamako a gurinmu ba izhabu ila allazina kuntum tura'una bi a'malikum ku tafi gurin wanda kuke nuna musu kuke aikin ku kuke riye cikin ayyukan ku kuke so su gani manzon Allah ya ce duk wanda yayi aiki dan a gani a ce an a ce yayi to sakamakon ladan sa kenan mutane su gani duk wanda yayi wani aiki dan mutane su ji su ce wane ne to sakamakon sa kenan da a buɗe kunnen mutanen su ji amma a gurin Allah ta'ala kan baya da lada ko dugu amma idan mutum misali yayi aikin alkhairi bai sani ba sai wani ya dauke shi ya tura duniya yace ga wani yana aikin alkhairi wannan ba laifi bane nuna wa mutane ne domin su ma su hoɓɓasa domin aikata aikin alkhairi amma shi da kansa zai yi aikin alheri ya kira mutane ya ce su zo zai yi kaza yana son ya kafa shaidu ma Allah wato yana son ya nuna ma Allah ga shaidu ya kafa ma Allah shi yayi kaza yayi kaza to Allah ubangiji ba zai karbi wannan abu nasa ba infaki shine ka bayar da infaki a koyi irin infakin da manzon Allah ya ce hannun daman ka ma wato hannun hagunanka bata san abin da hannun daman ka ta bayar ba haka ce a zamanin banu isra'il da akwai wani mutum salihi sai ya cire zakka da ya cire zakka sai ya fito cikin dare ya ba ma wani mutum da ya ba ma wani mutum washi gari kawai sai kawai ya je wani waje sai ya ji wani mashayin jiya yana cewa ku ga abun mamaki jiya na fito da daddare sai na haɗu da wani mutum sai ya ɗauko kuɗi ya bani mai yawa ashe yanzu da akwai masu yin irin wannan hali ɗin sai wannan salihi ya ce to ai ko zakkana ba ta yi ba zan sake cire wata zakkar shikenan sai ya sake cire wani zakkan da daddare sai ya sake bayar ma ma wata mace wannan macen ashe karuwa ce shi bai sani ba sai da asuba bayan gari ya waye sai kawai ya ji wata mata karuwa tana cewa o jiya na tafi yawon karuwanci na ban samu abin da dan rufa ma kaina asiri ba sai kuma wani mutum kawai ya ɗauko kuɗi ya bani sai ce a'a sadakan nawa daga hannun barawo sai hannun karuwa shikenan kwana na uku sai ya dauka ya bayar ma barawo aka ce ya bayar na kwana uku din washi gari yaji barawon yana ce na je yawon sata na ban samu abin da zan sata ba wani yazo ya ba ni kuɗi ranan kwana na hudu ya cire sai ya ba mu wani attajiri bai san attajiri bane attajirin ya tara mutane a kofar gidan sai ce oh ashe akwai mutane masu irin hali kaza jiya kawai wani bai san ni attajiri bane sai ya dauko dukiya mai yawa ya bani saraka sai ce ai ko tun daga yau ba zan sake cin cire zakka ba ni ma zan na cire zakka wannan mutum ya shiga cikin kunci sai Allah ya turo ma annabi Musa alaihi salam annabi Musa kai bishara ma wannan bawa an karbi zakkarsa kuma an bashi aljanna sabila da duk waɗannan mutane guda hudu da farawan nan da karuwan nan da mashayin jiyan nan da mai hana sadakan nan dukkansu sun zamo nagartattun mutane sabila da sadakan da ya cicire ya babbayar ya babbayar ya babbayar to Allah ubangiji yana son in zaka bayar da wani alkhairi kayi shi a ɓoye sai hannun hagunka ma bata san abun da hannun damanka ta bayar ba ga sayyidina ali karramallahu wajhahu mun karanta ayan da Allah ubangiji ya saukar a kansa wanda Allah Ubangiji yake cewa wanda suke ciyar da dukiyansu bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan lahum ajruhum inda rabbihim masu ciyar da dukiyansu dare da rana a koye da a bayyane kuma suna neman yaddan Allah ne da hakan Allah yake suna da lada kuma Allah Ubangiji ba zai toye musu ladan su ba haka sahabban manzon Allah sayyiduna Usmanu ibn Affan yana daga cikin sahabban manzon Allah masu wadata da irin su sayyiduna abdurrahman ibn auf shi ma yana daga cikin masu wadata wanda sun matsala kwarai da gaske wanda aka ce manzon Allah ya taba kwana tun daga farkon dare har karshen dare yana yin addu'a ma sayyiduna Usman da sayyiduna Abdurrahman ibn Auf sabila da abin da suka kawo na dukiyansu domin sun sadaukar da shi a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ke sufanta sahabban nan muminan nan ga irin halin su nan su as-sabirin ne was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar su din nan suna neman gafarar ubangiji bil ashar wato dab da lokacin fitowar alfijir as-sahar aka ce shine karshen sudusin dare wato karshen sudusin karshe na dare dare idan aka raba shi kashi shida to kashi ɗaya na ƙarshen a kashi shida lokacin ne ake ce masa saha Allah ubangiji ya yabi wannan lokaci wato sabila da muminai a wannan lokaci suke fuskantar ubangiji su ta neman gafaran ubangiji shi yasa a ingantaccen hadisi aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labarin annabin Allah annabi Yaqub alaihi salam yace da annabi aqubu yace ma ƴaƴansa saufa astaghfiru lakum rabbi zan nema muku gafaran ubangiji na aka ce saufan nan da yake ya jinkirta neman gafaran ne sabila da yana son ya nema musu gafaran lokacin sahar ma'ana dab da cetowar alfijir saura kaɗan alfijir na biyu ya ceto sannan hadisai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yana yaban waɗanda suke neman gafaran Ubangiji a wannan lokaci wato na dab da cetowan arfijir kenan shine as-sahar kamar yadda Allah Ubangiji ya yabe su a wannan aya yace wal mustaghfirina bil ashar ya tabbata ingantaccen hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu haka kuma Abu Sa'id al-Khudri ya rawaita hadisi din yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yanzulullahu azza wa jalla ila sama'id duniya Allah yana sakowa zuwa ga saman duniya hatta yanzu sulusul laylil awwal har sai kashi daya na kashi ukun dare na farko ya tafi fa yaqulu sai ubangiji yace ana al-maliku ana al-maliku man zal ladhi yad'uni fa astajib lahu ni ne sarki mamallaki ni ne sarki mai mulki waye zai roƙe ni na amsa masa man zallazi yas'aluni fa u'tihi waye zai roƙe ni na bashi man zallazi yastaghfiruni fa aghfiru lahu waye zai nemi gafara na na gafarta masa manzon Allah yace fala yazalu kadhalika hatta yatli al-fajr annabi Allah ba zai bishe ba yana cewa zai nema na bashi wa mai neman gafara na gafarta masa wa mai neman kaza na bashi har sai aljibir ya fito wannan ingantaccen hadisi ne amma malamai sun yi magana akan misalin irin wannan hadisin nuzul din saukowa mu a gurin mu idan an ce nuzul ana nufin intiqali ne daga wani waje zuwa wani waje Allah kuma ubangiji ya tsarkaka daga intiqali ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah Ubangiji baya intikali sabanin yadda Ibn Taymiyyah ya fassara nuzul din shi Ibn Taymiyyah dake wasu suna cewa yana da aqidan tajsimi yana da aqidan tashbihi ire-iren ayoyin da Allah Ubangiji ke fadin wato sifofi wanda wannan sifofi yayi kama da sifofin mutane to yana fassara su akan gundarin ma'anan ba tare da ta'awili ba su kuma ƙa'ibatu na ahlus sunnati wal jama'a sun tafi akan sifofin ubangiji wadda kaman ubangiji yace yadullahi to ba su cewa hannu sai su duba su ga bayan wato an an fassara yadu da hannu bi ma'anar jariha wadda take nuni akan gaba to ai a larabci akan fassara yadu da ma'anan ƙarfi to sabila da guje ma siffanta Allah da siffan bayi sai a ce to ƙarfin ubangiji ba za a ce hannun Allah ba Allah Ubangiji ya ya nisanta da asuffanta shi da irin suffan bayansa. To ahlus sunnati wal jama'a sun tafi akan nuzul tajalli ne na rahaman Ubangiji da gafaran Ubangiji. Allah da yace yana sakowa a sulusin dare wato yana tajallin rahamansa ne a wannan lokaci ga masu neman gafara da masu neman a ansa musu addu'a da kuma masu neman biyan bukata yanzu misali idan kace sakowa ne za ka samu asbahin Najeriya ya bambanta da asbahi na Saudiya asbahin Saudiya ya bambanta da asbahi na China asbahin China ya bambanta da asbahi na Germany za ka samu idan ka auna nuzul din za ka ga to wato ko da yaushe asbahi ne wannan lokacin da muke cikin yanzu haka asbahi ne a wani kasa da safiyan mu asbahi ne a wani kasa duk mintocin da zai shige akwai kasan da su a gurin su asbahi ne to ashe nuzul din ba yana nufin zuwa bane idan zuwa ne to ko da yaushe na zuwa kenan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ana nufin tajallin rahama ne Allah ubangiji yakan bude wani kofa na ijaba ga duk wanda yayi roko a wannan wajen mutane mafi yawa sukan shagaltar da tunaninsu a makamantan irin waɗannan abubuwa wanda suke da shubuha mutashabihan abubuwa su bata ma kansu lokaci su bata wa al'umma lokaci da jayayya da sabani akan al'amarin da ba abin da ya kamata a zurfafa a ciki ba kenan yanzu kaman wannan hadisin nuzul din abin da ya kamata mu fa'idantu da shi cikin hadisin ba shine jayayya na Allah na sakkowa ko ba ya sakkowa ba ba abin da ya kamata a shagalta da shi ba kenan a shagalta da menene mazmuni menene maqsudi maqasidun nusus menene nasin yake nufi kaga abin da nassin yake nufi yana nuni ne akan ijaba yana nuni ne akan amsa addu'a sai a mai da hankali akan wannan duk da nassin ba yana nuni ne akan sakowa din ba to al a shi yasa imamul al-imamul qurtubi yake fadi cikin tafsirin sa dangane da awwala wannan hadisi na nuzul yake fadi cewa abin da yake awwala wannan hadisi na nuzul na sakowa da wato hadisin Abu Hurair yace shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi yake awwala hadisin abinda hadisin Abu Sa'id yake cewa manzon Allah ya ce inna Allah azza wa jalla yumhilu hatta yamdi shatrul layl al-awwal Allah ubangiji yana jinkirtawa yana jinkirtawa haske yankin dare na farko ya tafi ثم يأمر مناديا فيقول sai Allah ubangiji ya umarci mai kira cikin mala'iku sai ya ce hal min da'in yustajabu lahu shin da akwai mai roƙo a amsa masa hal min mustaghfirin yughfaru lahu shin akwai mai neman gafara a gafarta masa hal min sa'ilin yu'ta lahu shin da akwai wani mai roƙo a baki roƙonsa to sabila da guje marudani na maganar sabkowan da kuma guje ma sufan ta ubangiji da sufan bayi to ga hadisin imamun nasa'i yana abbara koko yana fassara wancan abin da wancan hadisin yake nufi tunda da akwai tafsirul hadisi bil hadis hadisi ya fassara hadisi abinda wannan hadisin yace Allah yana jinkirtawa ne to ma'ana ubangiji yana turo da mala'ikunsa ne su sako a wannan lokaci tunda ubangiji yakan sa bayinsa su yi aiki sai ya ce shi yayi aiki kaman wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama kaga ubangiji baya jifa sai dai ba wa yayi jifa amma ubangiji yace shi yayi jifa da makamantan waɗannan din kuma ya tabbata cikin wato fadin imamu a a a a a a Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri yana faɗi balagani idza kana awwalul layl labari ya isa mini idan farkon dare ya zo na da munadi mai kira zai yi kira sai ya ce liyakumin qanitun masu ibada su tashi farkon dare kenan kamar lokacin da sha biyun dare ya shiga ko ko karfe ɗayan dare ya shiga mai kira zai yi kira cikin mala'iku sai ya ce liyakumil qanitun masu tsantsan ibada su tashi yanzu ba lokacin baccin su bane fa yaqumuna kadhalik sai su tashi dukkanin wanda yake cikin alqanituna zai tashi a lokacin karfe wannan lokacin yana yi zai farka ba zai iya bacci ba fi ta yin sallah fi ta yin sallah fi ta yin sallah ila sahar har lokacin da alfijir zai yi kusan ketowa fa idza kana sahar idan lokacin da alfijir yayi kusan ketowa yazo nada munadin sai wani mala'ika yayi kira sai ya ce ainal mustaghfirun ina masu neman gafaran Allah ku kuma lokacin ku yayi fayastaghfir ulaik daga nan masu neman gafaran Allah sai su tashi su ta neman gafara su ta neman gafara wa yaqumu akharuna fayusalluna fayulhaquna bihi wasu sai su tashi su ta sallah sai su rusu waɗannan almustaghfiruna din amma fa idza tala al-fajr idan al-fajr ya ceto to nada munadin mai kira zai yi kira sai ce ala yaqumil gafiluna rafkanannun nan da suke ta bacci har yanzu ba za su tashi ba fa yaqumuna min farshihim kal mauta sai su tashi daga cincin su kaman matattu wato ashe kai ta bacci tun daga farkon dare har zuwa karshen dare sai sallan asuba ka tashi wannan ma abin zargi ne mumini shine wato ana abbara ka gafiri ne kai ko da baka zamo daga cikin wanda za su tashi tun daga farkon dare ba to ka zamo daga cikin wanda za su tashi daga ƙarshen dare su nemi gafaran Allah kuma wannan hadisi yana nuni zuwa ga neman gafaran Allah a daidai wannan lokaci yakan ba wa mutum sawaba wato idan ka nemi gafaran ubangiji dab da ketowan alfijir ka tashi kai ta ambatan ubangiji kana neman gafaransa Allah zai biya maka bukatanka kuma zai gafarta maka zunubinka kaman kuma yanda ya zo a cikin kuliyatul auliya aka ce sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhu wato yakan yi ta yin ibada da daddare da shi da wani sahibinsa sai ya zo ya ce ma sahibinsa lokacin alfijir ya kusa ketowa sai ya ce masa a'a ya ci gaba da sallah sai ya ce masa alfijir ya kusa ketowa sai ya ce masa a'a idan ya ce masa alfijir ya kusa ketowa sai ya zauna ya nemi gafaran Allah yayi ta istighfar yayi ta istighfar yayi ta istighfar dan haka sai mu kula da kyau da yawan yin istighfar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da nau'o'i na istighfari da dama wanda idan ka nemi gafaran ubangiji da waɗannan istighfar din to zunubinka ko ya kai cikin dutse Allah ubangiji zai gafarta maka zunubinka kamar yadda Imam Bukhari ya rawaita daga hadisi daga hadisin Shaddad ibn Auf manzon Allah ya ce sayyidul istighfar shugaban istighfari shine mafi girma cikin istighfari shine kace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi gafaran ubangiji da wannan istighfari duk wanda ya faɗi wannan istighfari minan laili da daddare kuma ya sakankance da wannan istighfari da yayi in ji manzon Allah kuma ya mutu a wannan daren to Allah ubangiji ya karbi bakuncinsa kuma Allah ubangiji ya gafarta masa zunubinsa annabi kuma yace duk wanda yayi wannan istighfari da safe yana da imani a zuciyarsa ya mutu a maraicen ranan da yayi wannan istighfari to yana cikin yan aljanna don haka mu kula da irin waɗannan garabata da yazo cikin al-ma'surat na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu kiyaye su haka akwai ingantaccen hadisin sayyidina Ali dan dan Abu Talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike hannunsa in ji sai na Ali manzon Allah ya rike hannuna sai ya ce min ala uallimuka kalimatin ashe ba zan sanar da kai wasu kalmomi ba taquluhunna wadda zaka na faɗin wannan kalmomin law kanat dhunubuka law kanat dhunubuka misla zabdil bahri da ashe zunubinka ya kai misalin kumfan kogi ko ku kama dabbin nan da zunubanka sun kai tudun wato tsakuwan da ciyashi suke tarawa tururuwa ko ko ya kai yawan zarra la gafaraha Allahu laka da Allah ubangiji zai gafarta maka zunubinka sayyidina ali yace menene wannan addu'a ya rasulullah manzon Allah yace ka ce Allahumma la ilaha illa anta subhanaka عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ya ubangiji na babu abun bautawa sai kai karfi ya tabbata gare ka na aikata mummunan aiki kuma na zalunci kaina ka gafarta min zunubi na ba wani ne gafarta zunubi idan ba kai ba ya Allah ya ubangiji koko istighfarin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wanda Maulana Sheikh Ahmadu Tijani an rawaito cikin addu'o'in da yake yi Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali to duk da nau'in istighfarin da ka nemi gafarin ubangiji Allah ubangiji zai gafarta maka a as-sabirina wa was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar lokacin mu yayi insha Allah za mu tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ubangiji ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya gafarta mana zanubanmu halin da al'umma suke ciki Allah ka kawo mana sassauci Allah ka warkar da wanda suke fama da wannan cuta da ake fama da shi wanda ba su kamu ba Allah ka tsare mu ka tsare mana ƙasar mu ka tsare mana garin mu albarkan manzon Allah maulan mu Sheikh Fahiru Bauchi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi ya ja mana kwanansa manya-manyan shehunan mu da suka yi wafati Allah ya yi masa rahma alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته